سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi a shafi na hamsin khatimatu ahadil arabil ashab قال شداد بن الحارث جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فقال أهاجر معك فأوصى به بعد أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم للأعرابي فأدى لأصحابه ما قسم له وكان يرعى آه زهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فقال ما هذا يا رسول الله ما على هذا تبعتك ولكني تبعتك على أن أرمي ها هنا وأشار إلى حلقه حلقه بسحبه فأموت فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك ثم نهد إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا وانا عليه شهيد a cikawar wani balaraban ƙauye wanda yake ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaddad dan hadi yake cewa wani balarabe kauye ya zo wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta ya zo ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ba zai koma kauyen su ba ya ce ya rasulullah ina son zan hijira tare da kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sauran sahabbai to gashi nan a kula da shi dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ya sa wasu kula da su saboda shi mutumin kauye ne lokacin da aka yi yakin khaibara mazala sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima to shi wannan balaraban kauye da yake tare da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa yana musu kiwo raƙuma yana zuwa yana kore raƙuma inda suna kiwo da maza Allah ya zo yana raban ganima sai ya raba sai ya cire wani kaso ya ce wannan ina balaraban kauyen nan ya ce ya je kiwo sai to wannan nashi ne baya nan aka cire masa kasansa lokaci yana can wajen kiwo sai suka ajiye masa lokacin da ya dawo daga kiwo da aka ebi kaya aka ce wannan gashi nan sai ce wannan kuma me sai aka ce a rabo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya cire naka ya ce naka ne a baka sai kawai ya ebi kayan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wannan menene kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa yace sai yace ya rasulana ni fa ba na bi ka na samu wani abin duniya ba na wace ba wai na zo na musulunta dan ina son a bani wani abu ne yace ya rasulana na bi ka ne saboda ina son a harbe ni a wuya kun ji balaraba kawai yace ina son kibiya ta cike ni a wuya ya nuna wuyarsa mashi ya shiga nan na mutu na shiga aljanna sai abin da ya sa na zo na musulunta kenan manzo Allah sai ya ce to in har da gaske kake yi Allah zai tabbatar ma da wannan ko haka ala ko haka aka yi an tafi yaƙi da shi sai aka aka harbe shi kuma aka harbe shi a inda ya nuna aka ɗauko gawarsa sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shine mutumin nan hmm shine ahuwahu na balaraban ƙauyen nan ne da yake cewa aka ce ya rasula shi ne sai ya ce ya gaskata ya yi wa Allah gaskiya Allah ma ya gaskata shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire rigarsa ya masa likafari da shi ya kuma yi masa sallah to shine cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa wanda mutane suka ji yana cewa ya ubangiji wannan bawanka ne ya fita ya yi hijira saboda kai kuma an kashe shi yana shahidi Allah ne ne shaidarsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma ya kammala mm shi kenan to haka su su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma shi da ko mutum yana son ya mutu ko ba ya mutu duk labari ɗaya ɗaya ne na shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace duk mutumin da ya roki Allah shahada da gaske har ran shi to zai mutu ko da a gida ya mutu zai shahada ko da akan gadansa amma kaga ina roko Allah ya sa akan gadan nake so na misali Allah ya sani ai ko ya ba a masa boye boye amma dai ba ana nufin wani sai an je filin yaƙi ba kawai dai nasarar ɗan adam fa ya fice a duniyan nan Allah yana mai yarda da shi shikenan kuma kargaza ana da harbi da suka da waye na masu manzala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je shahada duk wannan abin da kake gani yace bai wuce yanda kiyashi yake cizon dan ɗayan ku ba wato Allah yana cire musu duk raɗaɗi yawa in an harbi mutum da bindiga abinda zai ji shine kamar kiyashi ya cije shi to ba ma harbi da bindiga ba ba ga mota ma tana yi ba in ka ga mota wani hatsari ya kunkwatsa mutum na Allah ya kiyaye duk za ka gani dai hanya ce kawai ta barin duniya to dan adam ya yi ta roƙon Allah ya hanyarsa ta zama mai kyau ba wata jirgin hanya mai kyau shine ka hadu da Allah lafiya shi ke nan magana ta kare tunda in ma ba ku hadu lafiyan ba za ku hadu ba lafiya ba a tunda da sai an bar duniyar da ita ce dai sai an bar ta Allah ba mu sa alhamdulillah salar duha da mutum ya yi raka'a biyu da ya raka'a hudu wanne ya fi raka'a hudu ya fi amma an kai biyu ma ka yi duha da ka sallar ishiraq da sallar duha duka suna ne bambanta duk labarin su daya duk labarin su daya akwai zaɓaɓɓen lokaci na sallar duha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya faɗi shine yace menene hina tarmadul fisal yace wato salatul awabin hina tarmadul fisal yace sallan masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah wato zababben lokacinta shine lokacin da ƴaƴan raƙun masu kaso majin zafi a ƙasa wato lokacin da rana ta soma wanda yake kamar saudi arabia ko hijaz ya san lokacin da rana take zafi lokacin hantsi na zaka kamar takwas da rabi na can takwas wani lokaci tara zuwa tara rana za ka ji ta kwal yanda har rana ƙasa ya soma ɗaukar ɗimi ta yace ta fi zaɓaɓɓen to shi ne kawai zaɓaɓɓen lokaci amma daga lokacin da aka soma ishirar lokacin duha ya fara har har tafiya abin da ya sa na ce ma hudu ya fi sa'annan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce hadisi ne na kudusi ma Allah da kanshi yake cewa dan adam sai raka'a hudu da safe saboda ni in ji Allah nafila ya ce kuma ni kuma na ɗauke maka duk wata fitina da za ta zo a wannan raini duk wani abin da zai taho baka da matsala to kaga ko mala'ikan mutuwa da ya zo ma baka da matsala na eh Allah ya dauke ma duk koma me da kaga shi sa ake magana hudu da haka mutum yana biyu Allah shi karba yana hudu in yana takwas ma na kai yana goma sha biyu ma misali da ana yi to na filfili ne kawai dai abin da ake fata in mutum ya fara kai ya daina hasali ma an fi son ka ringa yi mai biyu don karka daina a cikin nan kana hurudu wata rashin da ya ce ma kai kana sauri na da aka sai ka dawo ka daina la ala na ko baka jiyo ba in ka ga dama kana sallama aka fice ta can ƙofar na babu ba cikin sharaɗin limanci abu ne sa aka jiwa ko ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sharaɗi ne na limanci ba ai an gane nan ce sharaɗi kamar in ba shi na limancin da yi ba kenan to baya shi wannan irin akwai abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na iya idar da sallah yakan jiyo wasu abubuwa ana iya yi wasu ba iya shi annabi sallallahu alaihi wasallam har tambayan mutane musamman da asuba sai tambayi sa ba ko wanda ya mafarki jiya sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi sai ya faɗi mafarkin sai manzo Allah ya fassara masa wani lokacin manzo Allah ya tambaye su masallaci aka yi shiru sai ce musu ni na yi sai kuma ya gaya musu kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya faɗi saboda su mafarkin annaba gaskiya ne amma ka gana mu eh sai yadda wani gaskiya wani ba gaskiya ba wani rudu wani kidimari duka gasu bayan da baya zuwa to aka baka aka sai kayan ɗari shida aka baka dubu ɗaya karkan yi kuskure ka ba da ɗari takwas na a tambaya nake a tambaya dai baka an samu ba idan misali kana sai da kaya 600 na ce idan mutum ya baka 1000 kakan ba shi 800 canji a maganin gaskiya shi ne saboda kana tsayawa ka kirga na'am kana tsayawa ka san cewa ɗari shida ne ɗari hudu za ka bashi idan ɗari biyar ne ma za ka gana neman canji a rasa ɗari wani ramin ɗari na to nan nutsuwar ce ai ba a ba da ita fiye da haka a wajen ibada shi ma za a daidaita amma mutum ne yana yi abu da ka kawai ina nufin ai dole kai tabbata amma in ka ka hankalinka za ka lissafa na insha Allah in dai ba shi ya ce ku yi ba wani abin shi ya shafa a wani lokaci zai ba da labari ne ma mala'ika sun zo sun ɗauke shi an tafi da shi an gwada mar kaza an nuna mar kaza kamar da ba da labari an kai shi aljanna an kai shi wuta diya diya zuddu ba na yana talla ma haka mala'ika zai zo ya gwada masa abubuwa akwai ran da manzo Allah tallasa yana sallah sahaba yana kallon shi sai ya kai yana kai hannu kai hannu haka kamar zai cizgo wani abu sahabai suna kallo ana sallah kuma sai da aka yi da sallah dama haka suke suka ce ya rasu da mun ga kayi wani abu a cikin sallah kaga suna tambaya ne ko haka mutum ya ringa a sallah ina misali don me dan su sani azala ce musu a'a ina cikin sallah ne ne kawai sai aka gwada mun aljanna ya ce kuma sai na ga bishiyar inabi nunan ne kwanso na inabi shine na kai hannu ina so na cirgo muku na ɗan tsinko muku inabi daga aljanna ce sai ba a bani iko ba ya ce da na samu na tsinko muku an kyale ni da kun ci shi har tashin kiyama da ba zai kare ba da yanzu kawai inabi kowa ya ta ce shi amma saboda kayan aljanna ne ba a ce shi nan Allah ya wuce sai an je can to abinda maluma suka ce Allah ya musu rahama idan idan mutum ya mutu shadadin ai masa sallah shine wani ya taba gani shi yana sallah an gane wani mutum daya sallah guda daya ya ce ai ni mun taba zahar da shi na a mun taba gani shi shi ke nan ya cika shadadin sallah kowace shi dai wani dai musulmi a ce ya ni ya taɓa ganin shi ya yi sallah da shi to ya cika sharadi a yi masa sallah sauran kuma ba ruwanku na shi da mahalicinsa wani domin kasance an gan shi yana sallah sau ɗaya to an tabbatar da musulmi ne dama abin da ake nema ke amma maganar laifuffukansa ba a dubawa in za a duba laifuka mutane ai da ba za a musalla ba na da haka ba aikin mu bane kuma da ma sallah tana cikin ai roƙo ake a yafe laifukan in dai ba laifi ne da Allah wani za ka shiga tsakanin Allah da bawa ba mai yi amma in ba wanda ya taɓa gani shi ya yi sallah kaga ya tabbata ba musulmi bane to nan ba za a bar sallah ba amma in dai wani zai ce ma lalle ya yi sallah da shi kai ko idi ne ka gare karshen abin nan kenan yau ta karamar sallah ai tare da shi muka yi shi kenan za a ce to musulmi ne sai a mar sallah ne wallah ya yi sunna sosai dama ma umarni ne a kailula ba ala ai kailula ibada ce ma kuma yana sa lafiya yana sa nutsuwa yana sa kwanciyar hankali yana maganin hawan jini abin da yake yana da yawa ina zuwa abubuwan da yake yana da yawa kuma ko da minti biyar fa na nufu ba sai ka kwanta ka ka sha bacci ba ko da minti goma misali tsakanin azahar da la'asar yana sa jiki ya samu karsashi da lafiya galibi masu kiyamun laili ba sa wasa da shi domin yana maganin bacci da zai dame ka da daddare na? hatsi da haka duk abin da ka san maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi in dai kai da niyya kuma ba abin da ba a baka izini kai ba to za a baka lada kashe cewa to barcin bayan sallar subahi akwai hadisai dai duk da maluma suna ta suna da rauni ko wanda suke da rauni da bayan sallar la'asar duk hani suke cewa kada ka yi bacci lokacin yanzu bayan asuban nan bacci ne a wani lokaci mai tsada mutum zai bacci sai jira sai ba rana ta fito zai kwanta abin shi kai ta bacci har sha biyu misali amma wannan lokaci tsakanin na sallah asuba da fitowar rana lokaci ne mai tsananin muhimmanci a wajen musulmi ko istighfari ko lokaci ne da ake rabon rabon arziki ai kaga za ka tsaya raba da kai arziki kowane kala kake tunani da na naira na da na na da na albarka na da na lada na ga su nan suka da haka yana da muhimmanci a wajen musulmi wannan lokaci ya jira kamun ya ce ya koma bacci na la'asar kuma daman shi hadisin kamar da na faɗi yana da rauni amma dai practically in ka yi aiki za ka ga cewa abin ba daɗi duk wanda ya kwanta ya bacci bayan la'asar zai ji jikin shi wani iri na yawa zai ji ba daɗi dama hadisin cewa yake yi man nama ba'da al-asr faqtala aqaluhu fala yalumanna illa nafsuhu wani masu ce ma bai inganta ba hadisi ta wanda ya barci bayan la'asar ya haukace hankalin shi ya birkice to kar ya zargi kowa sai kai shi to duk rashin inganci shi ba shakka za ka je barci amma duka waɗannan in babu larura inda larura shi kenan inda larura sai mutum ya barci musulunci ya san larura ina nuhu na rashin lafiya na na gasu nan sai mutum ya yi amma da ce ya bar mutum ya mai da shi al'adarsa wannan kuskure ne Allah Allah ya kuma ai shi hasalin kuma ana nufin sallah a matsayin musulmi na ba sallah a matsayin wanda ba musulmi ba wani sallah ba musulmi ba tsajin gure yi shi ba za a ce an taɓa ganin shi ya yi sallah ba ana nufin a matsayin na musulmi wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan ayan san kawai sun zo sun zo ceremony ne ba ba sallah so ba sa ciki alaihun salam a sarfi mana a sarfi sosai ma gaskiya ai mutane mutane mutane wasa suke da maganar mutuwa hasali bai dace ba idan mutum ya mutu za a je sallah wadda ba mutum bai zo wajen bai dace ba bai kamata ba ba kuma musulunci ba ne babu tsantsan lokacin da ya kamata a wa mutum gata na yadda zai haɗu da Allah lafiya kamar bayan ya mutu amma su sun ɗauke shi kawai kamar biki ne ana nuna who is who wa ka sani wani ma za ka ga in ana labaran duniya za a ce first caller sai a kira wani katon army cewa shi ne sama zuwa gaisuwanka na? eh ba ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne ana son ba ma kai a musulman ma ana son original ba ma eh amma musulmin ai dai yasa aka ce musulmai arba'in da ba sa shirka da Allah ka ga ai a musulman ma ba kowa ba ma ake nema bare wanda ma shi gaba ɗaya ce Allah uku haka ba daidai ba ne kuma kawai in an gaya musu bal'a in muna juma'a kana ganin su a masallacin juma'a ne har saboda sun san ba wajen zuwa su bane ka ta gari wani abokin ka kirista za ka zo juma'a ce bari na raka ka sai dai wataƙila a can ƙasan yarba ya suna yi su da su sun suna rake-rake musulmi ya je coci kilisa je masallaci ya raka dan wasa kuma wannan shine ainihin keta alfarmar kuliya ayyuhal kafiru yawa kuskure ne babba Allah kiya so kwarai da gaske ha musu nasiha a ga ai wasu abubuwan ba sa sani in sun san ba sa ba a yadda su zo ba za su zo ba in sun an gaya musu shi abin da ya shafi Allah na addini sai gaya musu ga yanda yake ga yanda yake in sun sani ba za su yi ba za su yi ba wanda wanda suka sani ba sa yi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين